أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin har yanzu muna karatu a cikin babi da ke magana akan wato azkar wato zikirori ko kuma ambaton Allah madaukakin sarki za mu tashi a kan hadisi na 1423 bismillahir rahmanir rahim wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال رواه مسلم an samu wannan hadisi daga abi huraira yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗayanku ya idan da tahiya wato mutum ya yi sallah ya yi tahiya ta ƙarshe wanda ba abin da ya rage masa sai sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to mutum ya roki tsarin Allah ya roki tsarin Allah daga abubuwa guda hudu abubuwa guda hudu mutum ya roki Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga addu'ar da mutum zai yi yace Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam ya Allah ina neman ka tsare ni daga azabar jahannama Allah ka tsare ni azabar jahannama Allah madaukakin sarki ya tsare ni mutum ya yi sallah lalle kai ya idan da sallah sai ya roƙi tsarin Allah daga azabar jahannama sa'annan ya sake cewa wa min azabil qabri Allah ina roƙonka ka tsare ni daga azabar kabari kun ga kabari wani gida ne dukkan mu ba wanda ya taba zuwa ba wanda ya taba zuwa duk da cewa an samu a tarihin musulunci wani ya taba zuwa amma ne shi ma bai gane komai ba saboda iko ne na Allah madaukakin sarki ya rubuta akwai sahibul kafan malami ne babba ya ya rasu a tunanin mutanen lokacinsa aka yi masa wanka aka yi komai aka ji aka binne shi ashe bai rasu ba ashe dogon suma ya yi to da yake Allah madaukakin sarki ya rubuta masa sauran rayuwa lokacin na akwai barayi masu zuwa in an binne mutum kuma fito na kabari su sace likafani su sace likafani wajen kwanan shi kusan ko hudu ne in ban manta ba uku da doriya sai kuma Allah ya turo wannan barawo don Allah ne ya turo shi ya zo ya tona kabari yana tona kabari shi kuma yana farfadowa Farawa zai sata ya gagawa ta tashi ta zauna. To kusan ba sai an gaya muku mai za a yi ba ko? Kowa ya san yadda za a yi. Haka ya tashi ya arce. Shi kuma ya ganci a rami da fararen kaya. Shi ne ya tashi ya fito. Ya waiwa dama kuma ya gane makabarta a su ce. Haka kawai sai ya kama hanya. cikin dare ya tafi har gidansa idan ya shiga gida ya kwankwasa kofa matarsa tana wane ne yana cewa wane ne har tana cewa malam kada kai mana izgili mana na nufin ba a nan anguwan kake ba to ya san sha'anin mata da miji dai har ta yadda lalle shi ne dan ya gaya mata magana da lalle ta ga da shi kawai ta bude ta ganshi da kawai shiga gida ta yi wanka eh to ka kaddara irin anan ne a ce da asuba kuma mutum ya zo zalla ka gada ba za a yi sallan ba to kure kure ga kun kai mutum kabari kun san kun mun shi kaga akwai rigima to a haba ladan ne da yi ma mara haba to haka aka yi cikin ikon Allah abubuwa suka zama amma maluma suka ce sai da ya kara shekara wajen arba'in da doriya a rayuwa saboda shi komai da kaga ya faru sai da izinin Allah komai da yake faruwa shi yasa musulmi ya sallama wa Allah madaukakin sarki al'amarinsa wa ala lahi fatawakkalu in kuntum mu'minin idan mutum ya sallama wa Allah sai ya huta eh da haka mutum ya roƙi tsarin Allah daga azabar kabari to idan mutum ya mutu ya shiga kabari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka kai shi kabari suka juyo to yana jin takun takalman su da haka yana suna juya wannan suna tafiya kuma mala'iku za su tada shi akwai munkar akwai nakir wanda za su zo su zo da da guduma eh da wasu irin shiga amma ƙarshe idan bawan Allah ne za su masa tambaya shi yasa duk abin da zaka yi na karatu wato ka tsare la ilaha illallah dan kaga an so shi tambayo lahira ba ba kai sun hau da arud ba na eh marabbuka ne karatun makarantar dare marabbuka wa man nabiyuka wa ma qiblatuka shi kenan guda hudu za a tambaye ka amma me zai faru da amsa ba maganan na iya karatu ba ne eh maganan na bi Allah ne eh ba maganan iya karatu ba ne idan da iya karatu ne shedan ma ya sa amsa su da haka yanda Allah madaukaki sarki ya ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wanda suka dage suka ji Allah a cikin rayuwar duniya to Allah zai tabbatar da dugadigansu saboda sun tsara la ilaha illallah sun bi Allah a cikin wannan rayuwa to shikenan sai abin ya zo musu har ma a ruwayan hadisin yace idan ma mala'iku suka tambayi mutum ya amsa sai su ce daman mun san haka ke mun san haka za ka amsa mun san yadda ka mutu kuma haka ma za ta da kai za ka koma ka kwanta abinka to wannan jarabawa ta ci kabari idan mutum bai ce ba azaba ake masa Allah kiyaye to musulmi yana neman tsarin Allah daga azabar kabari sa'annan na uku wa min fitnatil mahaya wal mamat Allah ina nema ka tsare ni daga fitinar rayuwa daga da kuma fitinar mutuwa rayuwar nan tana da fitina bare ma yanzu da muke ciki fitintuni yanzu Allah kada ya saki a kasu Allah ka tsare mu fitina ce ta ko'ina fitina babu daman babban fitina kaman a fitina a cikin addinin mutum ya fi kowanne tsanani ya fi kowace fitina saboda duk wata fitina in ba a addinin ka bane da sauki amma fitina a cikin addini shine a sanya wa mutum shekwanto akan Allah Allah ya kiyaye a sanya mutum ya bota hanya ba hanyar Allah ba mutum mai gane ina yake bi ba har sai ya isa lahira ko har sai mala'ikun mutuwa sun sauka a kai shi ya gane cewa ashe fa ba hanya daidai yake bi ba kaga babu musifa irin wannan ko babu fitina a cikin rayuwa irin wannan Allah ya tsare mu to haka nan fitinan mutuwa mala'ikun da za su ɗauran mutum su zo ba ba a cikin kamanni mai kyau ba domin dan bambancin mala'ikun da suke ɗaukar rayukan muminai kenan da waɗanda suke ɗaukar rayukan kafirai Allah madaukakin sarki ya ce wa nazi'ati garka sai ya ce wa nashidati nashqa Allah ya ce ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke zararar kafirai da suke cizgewa suke zarararsu da ƙarfi ga duka ga wahala sai Allah madaukakin sarki ya ce kuma ina rantsuwa da mala'iku waɗanda suke zararar muminai cikin nutsuwa cikin hankali wanda yake yadda ka san ana zare gashi a cikin man shanu zare gashi a cikin man shanu haka za su zara ran har ma ana gaya wa ana cewa mutum ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya Allah ya sa a gaya mana haka fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati lokacin ne an gaya wa dan adam nan ana fama karka mutu kai kuma kana jin haushin mutane don me za su sa karka mutu haka ne nan ana ta fama likita na ta kokari karka mutu dan uwa na ta kokari karka mutu kai kuma suna ga za su kana ganin za su maka bukulu ah mutum ya gani ta fa'al dana kan domin za ce kai mutu na da haka shi yana Allah Allah ya mutu yana Allah Allah ya mutu nan ne ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya so haduwa da Allah sai Allah ma yana son haduwa da shi wanda kuma bai son haduwa da Allah to Allah ma ba ya son haduwa da shi sai sahabbai suka ce ya rasulullah ai mutuwa kan duk ba ma so sai ce a'a idan mutuwar ta zo aka gwada wa musulmi da zai tafi sai zama ba abin da yake so sai tafiya da haka zai zama yana sanya mutu eh Allah ya sa mu so mu mutu eh a bayan zuba amma ko sai lokacin mutuwa eh mutum ya ji yana cin daɗi zai mutu yana cin daɗi zai koma wajen Allah eh sanan wa min sharri fitnatil masiihid dajjal sanan Allah ka tsare ni daga sharrin fitnar dujal mai yawo shine almasihu kun ga kalma almasihu har annabi Isa ma ana gaya masa ko almasihu isa ibn maryam to kalma shine mai yawo to akwai dujal wanda shi kuma fitina ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa tunda Allah ya yi duniya ba a taba samun musiba ba a sake ba a taba samun fitina irin fitinar dujal ba har annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ga sahabbai yace ni zan gaya muku abinda babu wani annabi da ya gaya mutanen shi ya ce shi dujal mai ido ɗaya ne wato babu wani annabi da ya gaya mutanensa wannan to dujal mai ido ɗaya ne ya ce kuma ubangijinku ba mai ido ɗaya ba ne wato sai ku riƙe wannan domin zai zo ne da hawaii al'ada abubuwa na ban mamaki ba maganar sihiri ba abin abubuwa duk da ka san ba mai yin su sai Allah sai kuma ka gashi yana yi ka san dai ba mai ruwa sai Allah ko kama dujjal zai zo ya ce sama ta yi ruwa sai ta zubo da ruwa sai ya ce ya isa sai ka ja dauki kuma yana gwada wa mutane wannan ne don ya gamsar da su cewa shi ne Allah ya ebi da ƴaƴan ƙwayan hatsi ya zuba ya ce ya tsuro yanzu masara kaga ta tsuro yadda ka san ana masaran katun ka sai ita ce ake zuwa ta yanzu yanzu ta tsoro a karya ko to irin su zan jal haka zai a gaban mutane ya je makabarta ya ce ina kakan ka shekarar sanar da mutuwa ya ce kwalla masa kira ya taso kika jarrabawa ce maluma sun yi magana shin haƙiƙanin shi ne zai taso ko ku khiyal ne Allah zai ba shi iko ya nuna mutane kamar ya taso to Allah koma wane ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana fitina ce kai ka san fitina ce ka san fitina ce ko fitina ce wanda wanda ma ya mutu bai tsira ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya zo lokacin dujar na nan to ya karanta masa farkon suratul kahfi wani ayoyi guda goma mutum ya karanta su ya haddace su ya kiyaye su insha Allah Allah zai raba shi da sharrin dujar sabai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar dujar sun ji tsoro har suke yi tawa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi yadda zai dade manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga dudu kwana 40 zai yi sai dai kwanan shi na farko Allah zai ja kwanakin kwanan shi na daya na farko sai ya yi kwana da muka saba kwana 360 kwana ɗaya kenan daidai da kwanan mu 360 ba shekara guda ba to haka zai kwana daya kwanansa na biyu kuma kwana 30 kwanansa na uku kuma kwana bakwai sai ce amma sauran kwanannakin guda talatin da bakwai to shi zai yi su ne yadda muka saba awa ashirin da hudu to da yake sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da damuwa kamar sallah sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a takafi na fihi salatu yau ya rasulullah to a wannan lokacin da rana guda za ta zama kwana 60 da 360 sallar rana ɗaya ta ishe mu tun da rana ɗaya ce ai ka kenan idan rana ta fito misali in ta fito yanzu kamun azar inda da an ce musu kwana ɗaya ta ishe suna jin kamun aya za a kayan wajen wata hudu ko wata biyar na wata hudu sai a yi zuwa ya azar a je a yi wata biyu a zuwa yi la'asar na a zuwa yi wata biyu a zuwa yi magariba a ƙara wata biyu a zuwa yi isha to amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu a faqadru lahu qadra yace ku kimanta lokaci wato za kenan a wannan lokacin za a zama ana sallan asuba hada rana za a yi azahar da la'asar da daddare lokaci mai tsawo za a yi asuba da magariba da isha da rana kowace sallah za a yi ta a ba lokacin da aka saba yi saboda haka za ta yi ranar ta yi tafiyan wannan a hankalin har ta kai wannan amma rana ɗaya ce amma tsawonta ya kai tsawon shekara wannan kuma rana ɗaya ce tsawonta ya kai tsawon wata wannan kuma rana ɗaya ce tsawonta ya kai tsawon sati da haka daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yawo duniya ba inda ba zai je ba sai Makka da Madina yace Madinan ma zai je da Makka zai je ta yana so ya shiga sai ya samu malaiku sun musu kawai na sun kewaye bayan da za a iya shiga har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da labari wani yaro saurayi da zai fito daga madina zai yi tafiya wanda dujar zai ga tun daga ya hana shi shiga madina kuma ga wanda daga madina bari ya jaki a ce da ya samu dan madina cikin tawagarsa da haka zai tsaya yi ta masa duk bayanin da yake yi cewa shine shine Allah in ji shi yayi wannan yayi wannan sai ya gama sai yaron ya ce masa saurayi ya ce masa yanzu na gane kai waye kai ne dujan din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wani abu sai ya damu dujan ga mutane a bayan shi suna suna jira ga wani mutum ne ya gagare shi ya kama shi yana son zai kashe shi ya kasa ya kama shi zai yanka shi ya kasa Allah zai sa masa wani abu a wuya kamar tagulla yayi yayi yayi to kaga kuma ga Allah ya tsaya ga wani mutum ya gagare shi na kaga mabiya za su so ma shiga cikin kuma na kokonto to wannan shi yasa sai ya yi hikima sai ya ɗauki shi yi majujjuwa da shi ya ce wannan kawai bari a kai shi wuta sai wulla shi maza Allah sallallahu alaihi ce wallahi aljanna ya jefa shi kuma da man zai zo da zai zo da wuta zai zo da aljanna zai zo da wuta da aljanna wanda kuke ganshi wuta in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce aljanna wanda ku ganta aljanna ita ce wuta Allah ya sa ba mana na ji amin din da karfi a to wannan Allah ya dare to sai mutum duk sallar da kai waɗannan abubuwa guda hudu lalle mutum ya amma baka haddace baka haddace ka haddace ba su da wahala mutum ya ce Allahumma inni a'udhuka min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal an ba baka iya baka zauna kwana dai zaka iya bi sallah in ka gama tahiyya sai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu dinga yi kuma cikin iko Allah ka san kana yi kullum ai wata nan za a amsa maka na misali yau gobe kai kullun so biyar ayin Allah da wata ran zaka ci sa'a na a ce shi kenan an kare shi kenan وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسربت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت رواه مسلم an samu hadisi daga sayyidina ali yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya tsaya yayi sallah to karshen abin da yake faɗi tsakanin i da tahiya da kuma sallama wato in yayi sallama baya in yayi gama tahiya baya yin sallama Allah yana ka yana yin wannan addu'a yana cewa Allahumma ghfir li ma qaddamtu Allah ka yafe min zunuban da na gabatar wa ma akhartu Allah ka yafe min zunuban da na jinkirtar wa ma asrartu Allah ka yafe min zunuban da na yi su a goye saboda shi Allah ba wani abin da yake buya masa a abuyan a wajen ka ne shi Allah madaukakin sarki wa asiru qawlakum aw jaru bihi innahu alimun bi zati sudur shi ko ko yaya kai dide ne da haka kai ne a wajen ka wani abin kayi a fili wani abin kayi a boye da haka kana roƙon Allah ya ma gafaran abin da kai shi abin da na asirta da abin da na bayyana wa ma asrabtu abinda na wuce gona da iri a cikin sa wa ma anta alau bi minni Allah ka gafarta min zunubin da ma ni ban ma san shi ba kai ne ka san shi wani abun baka ma san laifi bane kai anta al-muqaddim Allah kai ne kake gabatar da mutum ka bashi dama ya ma biyayya wa anta al-mu'akhir Allah kai ne kake jinkirtar da mutum ka hana shi ya maka biyayya la ilaha illa ant Allah babu abin bautawa da gaskiya sai kai wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi ya gama tahiyya ta mi sallama za a ji wurare da yawa na sallah adoyi daban-daban kaman kwanciya ne zaka ji adoyi da yawa ba ana nufin sai kai duka ba abinda malama suka ce in har Allah ya baka dama to ka koye su duka ka ringa yi daban-daban daban-daban lokaci idan kuma baka iya ba to ka samu guda daya na ka rike shi gangam lawa karka take shi kai dai Imam Muslim ne ya rawaito wannan hadisi wa na Aisha radiyallahu anha قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي an samu hadisi daga nana Aisha uwar mu'mine da Allah su kara tabbata a gare ta tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawan fadin wannan addu'a a cikin rukunin sa yana kuma yawan fadin wannan addu'a a cikin sujadar sa wato duka kowanne ko a sujada ko a ruku'u manzala yana wannan addu'a yana cewa subhanakallahumma sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji rabbana kai ne ubangiji mu wa bihamdika kuma godiya ta tabbata gare ka allahumma ghafirli allah ka mun gafara wani a ruku'u ko a sujada duk inda ka samu dama kai haka mutafaqun alayhi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوه قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم an samu hadisi har yau daga nana Aisha uwar mu'mini da Allah su kara tabbata a gare ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana faɗi a cikin ruku'unsa da sujadarsa yakan ce subuhu qudusu rabbul malaikati wa ruh subuhun shine mubalaga ce wato wanda ake kaiwa matuƙa wajen tsarkake shi wato wanda ake kaiwa matuƙa wajen yabansa wanda ake kaiwa matuƙa wajen tsarkake shi shine Allah manzo Allah yana yawan faɗin wannan addu'a sai ce kuma shine ubangiji rabbul mala'ika shine ubangijin mala'iku wa ruhu kuma da mala'ika jibrilu kun ga sunan mala'ika jibril ne a ruhu Allah ya kan kira shi haka ko a cikin suratul qadar qadari Allah ya ce ta nazzalul mala'ikatu sai ce wa ruhu mala'iku suna saba kuma da mala'ika jibril saboda shi mala'ika jibril shine oga shine jagora shine shugaba na mala'iku shi ne Allah ya bashi wannan matsayi a cikin mala'ika mala'iku amma duk da haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaba da shi shi yasa hatta a tafiyar da suka yi lokacin Isra'i da Mi'raji akwai inda suka kai na Sidratul Muntaha mala'ika Jibril shine jagora dan shine zai tafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sama shine yake kwankwasawa kofofin sama ana budewa in mala'iku suka tambaya ya ce ni ne kai da waye ce ni da annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam har ma sai har ayyuko shi suna ta wucewa amma lokacin da suka je sidratul muntaha sai ya tsaya manzo Allah ya ce masa bismillah mana mu je ya ce masa a'a wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum yace kaga nan iyakan mu kenan duk mala'iku ba wanda zai yi nan sai dai sai ka dawo maluma suna ba da wata kissa na abin da ya faru da mala'ika jibril da annabi ibrahim lokacin da aka jefa annabi ibrahim alaihi salam a wuta kafirai kasar da yake allah ya bata umarni ya ce ya na rukuni bardan wa salamun ala ibrahim to annabi ibrahim yana cikin wuta amma ba ta mar komai yana zama yana nafilfilinsa mala'ika jibrilu da ya leƙa ya ce to zai tafi ya ga lafiya lau sai ya ce to kana da saƙo wajen allah sai annabi ibrahim ya ce a ya ce akwai wata bukata ya ce gare ka ne babu ce akwai saƙo wajen allah ya ce a'a sai har mala'ika annabi ibrahim yake cewa mala'ika jibrilu wato idan idan idan dan suna raha raha yace idan ba aka ke mun dana zai rama mu wato yanda kace akwai sako za ka tafi wajen ubangiji kai ma dana zai rama wannan maluma suka ce to shine lokacin da aka je sidratul muntaha malaika jibril ya ce masa a iyakan mu nan sai ka dawo sai ya ce to akwai sako to shi ma zai je kuma kun ga suratul najmi yadda Allah ya faɗi abubuwan da malaika annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yajibu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa zumratin fasawa وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ألا تف أوها إلى عبده ما أوها ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى Allah da kai ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga manyan ayoyin Allah ita wannan bishiya hadisi ya zo ya faɗi yadda take wata bishiya ce mai falafala ganye shi ta sidratul muntaha tana da ado adan da dan adam bai taba ganin sa tana da abubuwa tana da girma to annabi sallallahu alaihi wasallam a yake wannan addu'a da haka mala'ika jibril shine shugaba nasu na na mala'iku to shi yasa ake roƙon Allah da cewa shine ubangijin malaika jibrilu malaika jibrilu yana da fuka-fiki in ya bude su guda 600 600 kowane fuka-fiki shi da zai iya rufe duniya kar ka dauka ka jana malaika ka dauka wani dan san mutum ya ka da za ku shi yasa ai walid ibn mujira kafirin maka lokacin da aka ce masa alaiha tis'atu ashar a wuta akwai mala'iku goma sha tara sai ce kafiran maka ya ce guda takwas yake so yana da yara goma sha biyu kowanne zai haɗu da mala'ika ɗaya su dai kawai za su masa maganin guda bakwai ne ko ya ce ya'yan shi za su buga da sauransu shine Allah yake masa ai wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru laysa ilal ladina in amanu ko wa zada laysa ilal ladina utul kitaba na ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين to haka haka Allah madaukakin sarki yayi mala'ika mala'ika jibrilu yana da girma amma a wannan sifar tashi ya fito mala'ika ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam sau biyu annabi ya ganshi a shine Allah yake cewa ya ganshi gani yanda yake a sifarsa to kaga haka ne wani zai ce zai tari mala'ika duk duniyar nan da ka gani ba Allah ya bar mu ne kowa ya yi abin da yake yi idan da Allah yana so a bi shi da mala'ika ɗaya ya ishe mu wallahi duk duniya duk da mu da America da Ingila da China da Japan da ina ne wallahi duk mala'ika ɗaya ya ishe mu ɗaya tal Allah ya turo ya ba da oda ba mai kaucewa to mala'ikan da zai ɗauki duniya gaba ɗaya hannunsa haka yana kallon ku to ko yanzu yanzu abu ne ya dauki abu ne dan girgiza mu haka yace muka za yace to ga yadda za a yi Allah ya sa azhar da ya sa zai gaba wani a masallaci na aga ga falfal zami wani ma kwana zai yi ga waje dan kai zo baya nan dadin abu amma da yake Allah bai tsarin duniya haka ba Allah ya yi duniya gida da jarraba inna hadaina hu sabila imma shakira wa imma kafura Allah ya sanya mu a zo a yi ya ba mu kudura ya ba mu iko na abubuwa gobe sha a fadi gobe sha a fadi ka fudu amma sai dai akwai ranar sakamako Allah ya tsare وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فأزموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقليل أن يستجاب لك أن يستجاب لكم رواه مسلم an samu hadisi daga ibn abbas ya da Allah ta tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace amma shi ruku'u wato kuringa girmama ubangiji a ciki shine kaga muna cewa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi a ruku'u umarni ne na manzon Allah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ka faɗa mafi karanci guda uku dan me dan ka samu nutsuwa a cikin ruku'u amma kana iya faɗa fiye da uku kana iya cewa subhana rabbiyal azim to goma ba komai ana mafi karanci kamar yadda in ma baka samu ba ka samu ɗaya ka sallaka tayi yace amma sujada kuma fajikan yi dokin du'a ku yi kokari matuƙa ku kai matuƙa wajen kokari wajen addu'a yace faqaminun ana sa ran wato idan kuka yi addu'a akwai tabbaci an yi sajabu lakum za a amsa mu shi yasa umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam in ka sa goshi a kasa kai ta addu'a kuma kai ta addu'a koda da yaran ka ne kai bahaushe ne kai ibo ne kai bayarabe ne kai angas ne kai tibi ne na kai tana ne kai ta yaranka Allah shi ya halicci yaranka yana ji kai zage kai ta roƙon Allah kuma a cikin zujarar nan ka roƙi Allah alherin duniya da lahira sai Allah ka bani mota hmm? Allah ka bani mashin na abin da kake so amma ka fi ba da ƙarfi da aljanna ne kai ta ai ana son wajen addu'a saboda shi Allah madaukakin sarki ya san komai ana son a yi roƙon shi kuma Allah yana son a yaba masa yana son yabo Allah yana son a masa kirari amma ba sai an koya yau ba wai kowace magana za ka gaya Allah ba yawa sai sai ka koya Allah yana son wannan sai mutum ya yi ta yi a cikin sallah ya yi ta roƙon Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki sai ka gaya amsawa mutum addu'arsa kun wataƙila kun ga wani kilif na wani bawan Allah ba san garin su ba dai akaba yana ta akaba yana Allah kudi kudi kudi ko ban waje ba wani balarabe ya ce masa ka roki aljanna mana ya ce in kudi kudi da hausan hanci shi kudi ana son kudi amma dai a fi ba da ƙarfi da magana aljanna mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki aljanna ya roƙi Allah madaukakin sarki sa'annan ba ma kuɗi ake son musulmi ya ringa ya ringa roƙon Allah arziki kun san bahaushe yana da wasu kalmomi su ma suna da fasara Allah ya baka arziki mai amfani ba magana a baka kuɗi ba don wasu an ba su kuɗin mai musu komai ba wasu an ba su kuɗin an ba su kuɗin kuɗin ya zama musu musiba wasu an ba su kuɗin kuɗin ya zamo bala'i wasu an ba su kuɗin ba abin da suka mora a ciki sai hargitsi wallahi kuma sun gama sun tafi ba abin da suka yi da kuɗin sai hargitsi sai damuwa su shi yasa mutum ya roƙi Allah madaukakin sarki ya ba shi arziki amma mai amfani wanda zai zama sanadiyar tsirar ta lahira shi yasa ai masu hankali suke wata addu'a ba kowa yake cewa amin ba ta Allah duk abin da nake nema a duniyar nan duk abin da zai zama sanadiyar shiga ta wuta Allah karka ba ni kaga ba ku ce amin ba oh haka take roƙon Allah ko da kana so tunda shi Allah ya sani ya za ku kare to mutum sai ya ce to Allah ko arziki nake so idan dai zai zama sanadiyar halaka ta Allah karka ba ni abin din zulo zulo ne ko na a yana da an mutum zai ga kai karfe je ya jawa ya jawa kai amma kuma shi ne alheri ai in ma baka yi abinci za ka ci ai kowa zai ci abinci da abin da Allah ya zana ma a duniyar nan sai ka samu amma dai abin da ya fi muhimmanci shine lahira ta yi kyau idan lahira ba ta yi kyau ba duniyar ma ta zama shirin ta saboda ai jin daɗin duniya na lokaci ne kuma gilmawa yake yi girma an gama da an yi an wuce na jirgin ne ake ce mun sani dangote ya rasu ko yau ne a jiya ne jiya ne yau ne jiya ne jiya ne ok can jiya to zai lalle misali dai ake ke ga Allah ya ji kai shi kaga ai shi kenan dai rayuwar ta kare duk abin da aka yi duk abin da aka yi an gama ana cewa dan uwan the richest man in Africa shi ne na su in ka ji yadda bayanan da suke wani wani bayanin ma da nake yi da wani ya rubuta na ce Allah da ya kiyaye ka san kyan musulmi in ya rasu a ce ka ga bayanai wanda suke da wani alaka da lahirarsa ba cewa kawai bayanai shine ya rike chairman na polo club ya yi ta wani hayaniya duk na ga ya kare kabba wani abu wanda za ka ga ya ya fuskanci abin da ake nema na ba daidai ba da kuma mu muke wa kawunan musulmi ya kamata musulmi ya gyara da yawa mutum a so baka yi ba ba za a faɗa ba ai ya kamata a yi da zama in kan mutu kuma ana profile ɗinka kuma a ringa kiran wani abu wanda layara kuma da shi ake alfahari layara da zashi za a yi alfahari Allah shi yadda وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi kusanci mafi kusancin lokacin da bawa zai zama ya fi kusa da Allah Allah madaukakin sarki ko ina kake a kusa da kai an gane amma me ana magana kusanci na ibada kusanci na roka a baka ai an gane kusanci na ana sauraron ka kai amma abin da kake so to shi amma ba haka ba Allah madaukakin sarki ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni ce fa inni kare ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'ni bi la'allahum yarshudun da haka amana kusanci na ibada to manzala ta ce mafi lokacin da ba ya kusanci da Allah shine lokacin da ya sa goshi a ƙasa dan haka tunda ka samu wannan kusancin to fa aksiru du'a manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ku yawaita addu'a kawai ta addu'a idan ba ka bin liman ko ka tashi cikin dare za ka yi nafila ba laifi in ka sa goshinka a ƙasa tun ƙarfe uku karka ɗaga sai ƙarfe uku da rabi ba minti talatin ba yawa ka tashi ka sake karatu in ka sake sa goshi a ƙasa sai wani minti talatin din kana ta addu'a ya yi gani amma ba wai in kana wa mutane liman ba in kana wa mutane liman sai a yi dan kaɗan kuma ba in kana bin liman sallah ba da akwai wasu za ka ga saboda kirinki shi liman ya ɗago shi kuma ya dage wai shi shi bai gama ba wannan ba daidai ba ne ya saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ma annabi sallallahu alaihi wasallama cewa inna ma du'ila al-imamu li utamma bi ku sani dai kawai an sanya muku liman ne dan ku koyi da shi kuma liman ba yana nufin wai ya fi kowa iya karatu ko ya fi kowa iya sallah ba a'a zaka tarar a bayan liman akwai malamin malamin malamin liman da haka kawai liman shayewa akwai baban liman ma a bayan shi yana bin shi sallah akwai kakan liman misali to amma tun da shi yanzu shi ne liman haka shi ma zai jira ba zai ce liman ɗin ɗana ba ne ni bari na tafi ruku ya same ni a can na misali na kagari ba zai yi haka ba kawai an sanya shi ne a yi koyi da shi da haka kowaye zai jira sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi in yayi kabbara ku yi kabbara in yayi ruku'u ku yi ruku'u in ya dago ku dago da kaga idan mutum liman ya dago ya ki dagowa yayi ne ka saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka a daina galibi za ka ga addu'o'i ake ba mutum to kawai sai ka shine kai nafila ka kaɗa sai ka sa abokinka awa ɗaya ma kar ka dago ba ko ba wanda zai ce ka dago eh in ka sa goji ka kai uwa nawa tana ta addu'a ai kyau وعن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره رواه مسلم أسامو حديثي هرو يو daga Abi Huraira idan Allah ta kare tabbata gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadin wannan addu'a a cikin sujadarsa sai yace Allahumma ghfir li dhanbi Allah kullahu Allah ka yafe mun zunubaina gaba ɗayan dukahu wa jillahu kan kadadin su da kuma masu yawan su duk Allah ka yafe mu awwalahu wa akhirahu Allah ka yafe min zunubaina na farko da na ƙarshe wa alaniyatahu wa sirruhu Allah ka yafe min zunuban da nayi a fili da wanda nayi a boye jika wannan hadisi ne na Imam Muslim ya rawaito alhamdulillah subuhun wanda ake tsarkake shi da yawa kalma ce ta mubalaga na tasbihi shine subuhu kudusin kalma ce shi ma ta tsarkakewa wanda ake takalif mubalaga wanda ake tsarkake shi da yawa duka shine Allah duka dukkahu dan kadai shi jillahu mai yawansa na ya alaikum ya bi jalsatul istiraha tukunna matsayinta in mutum ya san matsayinta a sallah shine aikin farko wajibi ne a sallah a'a ba wajibi ba iyakar ta sunna ce a cikin sunnonin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da an samu yana yi maganar dalilan da yake da abubuwan da aka yi da abata ɗauka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wani na yi wani baya yi kuma abu ne wanda yake da wahala wanda baya yi ka ce sai ya yi kamar ne abu ne mai wahala wanda yake yi ka ce ya dena ai an gane wani shi ya sa malama suka zama mai sauki shine a bar mutane su yi abin da suke yi tunda ai idan mutum ya yi sallah ba jalsatul istiraha an tambaye ka sallar shi ta yi me za ka amsa ta yi idan ya yi da lissafi isra aka ce sallar ta yi za ka ce ta yi da ka ga mafi girman hadisan sallah shine hadisin mufi'u salati idin hadisin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an yi da sallah yazo zai yi sallah manzon Allah na masallaci yazo ya kabbara sallah manzon Allah na kallon shi yayi sallah yayi zai da yi da sallah sai kuma yazo gaida manzon Allah yazo yayi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli yace ka koma kai sallah wannan sallar da kai ba sallah ba ce kai sallah kaga da in ma ya dauka ba a gani shi kuma zala na wata sabga yanzu ya gane ko sai ya dawo ya sake yin sallah ya sake dawo wa manzo Allah ya sake ce masa ka koma kai sallah ba kai sallah ba kaga magana ki tikar ta kare bai sallah ba ƙarshe sai ya ce ya rasulallah wato kamar ya ce inda zai koma su ɗari irinta kawai ya iya irinta kawai zai yake yi da haka ya ce ya rasulallah ba iya sallah ba koya a wani hadisin za ka in ka karanta za ka ga babu jirfatul istira ai kuma kusa hadisin ba yana ka gani babu maza suka ce da tana cikin sallah da manzo Allah ya gaya masa cewa dole sai kayi da haka wanda ya ke yi yana samun lada wanda ba yi kuma babu komai a sallar shi to matsalar shi ne ka samu liman na yi kai baka yi shi ne tambayan ko yawa liman yana yi kai baka yi to idan almajiri ne tambayan sai a ce kawai kai hakuri ka dinga yi iliman nayi ku yi sallah amma wani sai a ce sai yasa ka ji ana cewa kawai kowa yi ba dole sai kai ba saboda wani in ka ce jasa ta isra jin ruda mar sallar zaka yi lamanan gaba ɗaya kiɗi ma zai bai ma san inda ake zaman ba bai san yadda ake yi ba bai san daidai inda ake zauna ba ya dai san yadda ake sallah a yi raka'a biyu na a yi tahiya a miƙe yau ya san cewa in za a tashi daga sujada za a miƙe miƙewa ake yi ga ga ala kulli hali wannan fatawan cewa mutum ya balle mai shi da ni ban taba ji ba sai a bakin ka ya bin da sani ko da liman na da su istiraha kuma kai ba kai ba sallaka na nan kuma ayyuka na koyi da shi kayi tunda ai sai ka dago ya dago abinda annabi sallallahu alaihi jera ku yi kaza ku yi kaza in yi kaza kuma ko a wani hadisi ma bai san in ya zauna da su sai sira ka zauna na ba shi ala ala sai maganar ziyarar makabarta ce a yaro karamin yin rasu za a je ziyarar makabarta ziyarar makabarta ibada ce ko ma ba ka da kowa a makabarta ana son ka riga zuwa ziyara a ce ba wani dan uwanka da ya rasu ba kowa sai dai dan uwa na musulunci to yana da kyau ka ringa zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a ringa zuwa akwai hadisi wanda farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zuwa ziyarar kabari saboda lokacin ya tarar da mutanen Madina da sauran ba a san hukunce hukunce ba ana wasu abubuwa da to bayan manzo Allah ya koyar da yadda za a yi za a yi shi da kanshi yace kuntu haitu kuma an ziyaratul qubur yace fal ana fazuruha fa innaha tuzakkirukum al akhirah yace da tanna alaiku kada ku ringa ziyarar kabar yanzu ku ne ziyara yace saboda za ta tunatar da ku lahira kazan ne kuma ku ce shiga makabarta zai tuna lahira yawa bare ma in ka shiga da kai addu'a na farko kai sallama ka roka musu gafara Allah zaka tuna kai dinnan wataƙila ga kabarin wanda kake gani wataƙila ya fi ka kuɗi wataƙila ya fi ka ilimi wataƙila ya fi ka wayo duk gashi nan yanzu gashi nan ya zo ya kwanta shiru kake na ka san kuma kai gashi kai kuma yanzu kana ta yawo amma baka san ran da za a kawo ka haka yake ta faruwa ga an je mutum ya je ya binne wani yanzu sati mai zuwa an je an binne shi haka ake ta yi ba wanda ya sani ba wanda ya sani to kaga kowannen mutum zai tuna kuma tunanin lahira zai sa mutum ya kara saiti zai gane cewa duniya duka bula ce ba wani abu ake a ciki ba ana neman abinci ne don a ci abinci a nemi lahira ana neman duniya da dan a gina lahira ba wai dan a gina duniya ba eh musulmi ya gane wannan da yawa karatun da bamu gane ba kenan za ka ga mutum yana ta samun kuɗi yana ta gina gina a duniya yana ta abubuwa a duniya lahirarsa kuma ko oho ba ruwan shi sai ka ga ya gina duniya ta ginu kwatsam sai ka ji shi a lahira lahira kuma bai kai kome ba ko ko fuloti mai taku ko taku ɗaya mai da duk ya bar kaya a duniya ya bari Allah kaɗai ya san me za a yi da su amma za ka ga wasu ba haka suke ba suna tafiya duniya ana gina lahira kuma za a je a tarar wallahi jama'a lahira gaskiya ne na tafiya lahira ana san kun yarda tafiya lahira kuma gaskiya ne yawa kuma Allah kaɗai ya san waye na a cikin mu waye za a kai shi kabari na me yiwa ni ne me yiwa kai ne na me yiwa ba ladan ba ne na Allah ya ja kwanan mu da imani amma dai mutum ya sani wannan shine hakikanin gaskiya Allah kaɗai ya san wane ne kuma hakan nan za a tafi har mu dawo mu kare har mu dawo mu kare duk wanda ka sani zai zama baya ne kullu man alaiha fan ya Allah duk wanda ka ganshi a bayan kasa zai zama babu wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram Allah kadai shi zai rage shi kadai zai rage kuma haka wala kad alimna ma tanqusul ardu minhum wa inna kitabun hafiz Allah ya ce musa abin da kasa take da ragewa kullun ragewa take yi ka je ziyara makabarta ana san kuna zuwa a'a ina zuwa kaje ba ku zuwa wallahi ka dinga zuwa ka dinga zuwa ko juma'a juma'a da yamma ka dinga zuwa makabarta ga tanan ta abo abinda za ka dinga yi in ka je wannan satin ka yi sa maki ka ga inda kaburbura suka tsaya next week in ka je ka sha mamaki ka kirga ma ka ga daga inda ka dan sa ka dan sa alama ka ga a sati guda mutum na aka kawo abin zai baka mamaki tafiya ake ta yi kawai bata zo kai na ba bata zo kanka eh shi kenan kuma tana nan tafi amma ba kwanan nan ba insha Allah na Allah ya ja kwanan mu Allah ya ja kwanan mu da imani na'am na makabarta ai za ka iya kullum ma za ka je kai namiji mata ne aka hana su yawan ziyara amma kai namiji ko da kullum ka je ba laifi in ka sa sati in ka sa wata in ka sa wani ma bai taɓa zuwa ba ka gani bari maganin nan har akwai mutanen da su gaba ɗaya jana'iza ma ba sa zuwa akwai wanda an ba da shaida ko dan uwansu ya mutu sai su sai su ƙarya su ce ba sa nan eh sai su yi tafiya ka ji wani irin batan basira ko shi in ya mutu ya za a yi da shi oho a to idan kowa ya yi tafiya da fito ka gani wannan ba daidai ba ne ka je da na'iza ba abin da zai same ka ba abin da zai same ka kamar yadda ka ke zuwa jana'iza ba abin da za ka ƙara a kai in in baka taba zuwa jana'iza ba wallahi baka kara minti biya a duniyar nan in kuma kullun a makabarta ga ma duk yaran makabarta su suna nan kullun su ma ba suna nan ai in ka ga wani mutum ya mutu kwanan shi ne ya kare Allah ya ba mu sa na na man na gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne kun ji shawarar da mala yake badawa cewa in mutum zai tambaya ya yi tambaya kawai kai ce wani malami ya ce sai ka gan kama ana warware maganar da maluma suka faɗi ne wanda ke gaskiya bai da daɗi eh kawai ka yi tambaya ya fi daidai wallahu a'lam sallu ala nabiyil karim akwai yar uwa da ta rasu Allah madaukaki sarki ya mata gafara akwai yar uwa kuma da zakar zakka da ba ta da lafiya tana asibiti a babanta mahaifiya ne ko ba mahaifinta mahaifin iyalinta to Allah ya ba shi lafiya waɗanda duk ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya in ma Allah ya ƙara mana lafiya karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله